والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وأن رانا رانا الأربعاء إن شاء الله زمن تهي قبل درسمو نا كتاب التوحيد وأن شيني حكم وبنجي هبشن باينشي kuma yau muna cikin sabon babi shine babun maja'a anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awthan babi wanda yazo akwai wasu daga cikin al'umma ta ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bauta gumake to wannan babi gaskiya cikin abwab na tauhid kuma aka kawo wannan babi saboda su nuna yawan mutane ko sun shiga cikin addinin musulunci suna shirka da ubangijinsu subhanahu jalla jalalu to kuma wannan shirka yana so ya yi tahdiri wannan shirka shine yake bata duk wani aiki wanda mutum ya yi wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura saboda me saboda shirka wanda ya sa a cikin wannan aiki to wannan babi shi kuma yana nuna a cikin wannan al'umma ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana suna islami suna imani amma duk da wannan akwai shirka bisan su wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun shine saboda haka ya kawo wannan babi na farko آية وقوله تعالى ألم ترى ألم ترى إلى الذين أوتوا يؤمنون بالجبت والطاغوت نعم ننكما تكن ونن الآية الله سبحانه وتعالى ينا بينا يا بينا الأمة الله سبحانه وتعالى بكغني با ألم ترى يا محمد ila alladhina utu nasiban min alkitab wa'annan wanda aka basu littahi shine me sune ahlul kitab sune yahudawa da nasara yahudawa da nasara dama sune wanda sun bata addinin su kuma suna so su bata addinin musulmi kuma problem musulmi suna bin su a bayan su لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه قلنا آه اليهود والنصارى قال فمن إن با سوبني با وانين إن با يهودا با دا نصارى وانين وإنن وندكونا بنسو سودكها saboda haka Allah subhanahu wataala ya bayyana yace ya Muhammad ba gari ba wa'annan mutane wanda Allah ya ba su littahi su ne Yahudawa da Nasara shi wa'innan ya ce duk da an ba su littahi sun san gaskiya da kariya amma duk da wannan suna bin albatil suna bin kariya sun bari gaskiya kote suna bin mara gaskiya kenan duk wanda yana so ya bi gaskiya kenan shi ne yana akan hanya amma duk wanda ya gusa daga hanya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun fa idan duk wanda yake bi hanya ta kurai hanya ta gaskiya siratullahi almustaqim to ba zai bata ba amma duk wanda ya bar siratullahi almustaqim kuma siratul mustaqim menene kitabullah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam littafin Allah da sunnat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam kenan qur'an da sunna sune in mutun ya bi su ba zai bata ba hal abada kenan shine a bisan gaskiya shine a bisan hanya shine ko mutane sun gaya maka ko sun zage ka ku diba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bisan gaskiya amma duk da wannan yahudawa da nasarawa da mushrikai makka sai ce sahir ne kazib ne kaza ne ba kenan kala kala karya aka musu ba na wasa ba amma duk da wannan shi ne a bisan gaskiya shi ne zai shugaban a- annabawa duka shi ne wanda zai shiga aljanna na farko shi ne saboda me saboda ya saya akan wanda Allah ya ajiye shi to kenan saboda haka wannan al'aya yake nuna duk wanda ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi bai bi ba hanyar su wannan yahudawa da nasarawa to zai shiga aljanna amma in ka zo ka bi hanyar su kenan dole zaka shiga wuta amma nan akwai abu mai muhimmanci ya kamata mu bayyana abu na farko Yahudawa da Nasara lalle addinai ne wannan sun huce akwai annabawa kuma al- an arsalta musu littattafai lokacinsu bayan sunnan manzon bayan wanda Allah subhanahu wataala ya tura Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dukkan wayannan littattafai Allah ya nasaha su babu addini wanda Allah zai karba babu addini wanda mutum zai shiga da shi aljanna sai addinin musulunci wa man yattaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin kenan duk wanda zai bi wani addini in ba addinin musulunci bane ba kawai karshen ta ɗan wuta ne saboda haka manzon sallallahu alaihi wasallam yace والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار yace ba zai ji ba ya rantsa da ubangiji shi yace duk wanda ya ji da ne ko bai yahude ne ko bai nasara kuma bai bi ni ba a cikin addini na in ya mutu a cikin addinin shi kawai dan wuta ne kenan babu zancen su nan in sun bi addininsu suna wannan amma mu da inci wanda za mu sa su da karhi a cikin addininsu addininmu wa qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kenan mu sai bayani mu bayyana musu gashi addini na gaskiya gashi addini na kurai ba da karhi ne za mu sa su ba a'a bil hujjatu wal bayan in sun ji in su yi imani falillahi alhamdu kenan insha Allah su ma su shiga aljanna tare da sauran musulmai amma in sun bi alhanyar su to kenan za su bi za su shiga wuta to yace alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut al jibt sune wa'annan gumakai da 'yan shafe-shafe da 'yan sihiri su wa'innan wanda suke imani da wa'innan abubuwa kenan karshen ta bine ne karshen ta shirka ne taghut shi imam da alƙayyim rahimahullah ya ce tawaghitu khamsan awa tawaghitu kathiruna wa ru'usahum khamsa min hadhihi ar-ru'us ash-shaytan la'natullahi alayh shine na farko saboda shaitan ya sa kanci shine shugaba wanda zai kai mutane duka wuta a shaitan rahmatullahi alaihi waman da'a nas ila ibadati nafsi wanda yana kira mutane saboda su bauta shi wa waman ubida wa huwa radin wanda ana mishi bauta amma bai gaya musu ba su bai ce ba wannan bauta bai cancanta ba a mini bauta Allah ne ya kamata a musu bauta to wa man da'a shay'an min ilm al-ghaib masu dibe dibe wasu wannan kaza a zo a diba maka ina ne kayanka wane ne wanda ya maka sata kaza duka wannan ilm al-ghaib ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kullu ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kenan babu wanda ya san alghaibu cikin sammai da kasai sai Allah shi kadai kenan Allah subhanahu wataala shine allazi sta'thara bi ilm alghaib duk wanda yace yana san gaibi kenan ya shiga cikin haƙƙin ubangiji subhanahu wataala ya zalimce ubangijin shi saboda Allah yace shine kadai wanda ya san alghaibu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ba alghaibi sai in Allah ya gaya mishi ko Allah ya bayyana mishi kenan saboda haka duk wanda yana cewa shi cikin ilmul ghaibi to ya san qala ومن آه، ومن حكم بغير ما انزل الله سو بيل وان ولا بينا غدا هدو كنن نبيل شيني ومن حكم بغير ما انزل الله هم wanda ya yi hakimci ba tare da shari'a ta ubangiji ba amma nan ma akwai kuskure wanda mutane suna yi sun aza allazi yahkum bighayri ma anzala shine shugaban kasa kada kuma sun mance kowa a bisan shi kai a gidanka kai ne shugaba kai a ekol naka kai ne shugaba in ba kai ne babba a ma'aikatanka kai ne shugaba ko ina kenan kai wanda kake kula kalkashenka akwai jama'a to kai ne shugabansu kenan kai ne ya kamata ka tabbaka a shari'a a bisan wa'annan wanda suke karkashe kuma shari'a mutum zai tabbaka a kan shi tukun ya bada wanda suke karkashe shi kenan kai a gidanka kai ne mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ar-rajulu ra'in fi baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa fil hadith inna allaha sa'ila kulli ra'in amma star'ahu Allah sai in ya tambaya kowa duk wanda yana kalkashenka sai in ya tambaye ka yaya abu na farko shari'a ta tabbaka bisan su ta yi mishi hukunci a bisan shari'a ko ko kawai dai bizanne wal kenan saboda haka su wa'annan su ne shugabannin tawaghit ru'us kawunan tawaghit wa'annan guda biyar to kenan nan kuma Allah yace alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut suna imani da wa'annan aljibti shine gumake da shamfe-shamfe da sa'in abubuwan sihiri to wannan wanda suka imani da wayannan abubuwa kuma hallau suna imani da tawarib tawarib muka ce su ne wayannan guda biyar amma wanda yake nihi nan shine shaitan la'natullahi alaihi kenan wanda yana bin shaitan kuma duk wanda ya fita da shari'a ubangiji shari'a wa zai bi shari'a shaitan la shakka kenan kana bin shari'a shaitan kana bin wa'annan abubuwa kenan shine alama ta shirka la'anna Allah azza wa jalla qala wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ad-din Allah bai halce mu ba sai su bi mu bauta ubangiji shi kadai subhanahu jalla jalaluhu to kuma ayata biyu yace wa qawluhu ta'ala aw qawlihi ta'ala na'am nan kuma aya ta biyu yace qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut nan Allah subhanahu wa ta'ala yana tambaya istifham istinkari istifham istinkari qul hal unabbiukum yace ya Muhammad ka gaya musu in gaya muku wani abu wanda ya huce sharri wanda aka daura mishi manzan Allah sassan ya ce su wa'innan wanda sun zo sun daura manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abubuwa wanda ba a jikin shi yake ba bai ba kawai sharri ne wanda aka kulla mishi saboda su ja ko mutane su ja baya kal su ji maganan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yace kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika abu wanda ya huce wannan sirri su wa'annan wane ne wa'annan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su masakahum ila qiralatun wa khanazir wa abada taghut sune wanda suke bauta tawaghit sune wanda saboda sharrin al'aiki nasu Allah ya bayyana su ya junya halittar su zuwa da birrai da aladdai kenan ja'ala minhum qirada wa khanazir in ba wani abu bane ba aiki wanda ya huce ya huce ya huce wanda ana sammani hal Allah ya juya halinka daga mutum insan Allah subhanahu wataala karrama al-insan wa khalaqahu ala ahsani khaliqa cikin halittar Allah babu wanda ya huce halittar dan adam kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan kenan kuma hallau yace su wa'annan qirada wa khanazir kenan halitta ne lalle halittar ubangiji ne amma ya kai halittar dan adam duk wani yanzu ya ce kai kamar biri kai kamar wannan alade zaka yarda ba zaka yarda ba saboda me saboda halitta kowa ya sani saboda haka kenan su wa'annan wanda Allah ya sa hal ya juya halin shi ya jura halittar su kenan yace babu abu wanda ya huce wannan zaka yi lehi hal ya juya Allah subhanahu wataala ya juya halittanka ya maida ka wani halitta daban gaskiya si wa'annan su ne wanda sun cancanta za a musu wa'annan abubuwa to shi yaya munasaba wannan aya wa'annan wanda Allah ya juya shi wannan kira da khanazir wa'annan wanda suna bauta tawaghi menene alaka shi da wannan babi saboda wannan babi yake kwatanta wasu daga cikin wannan al'umma umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bauta wa'annan suna yin shirka da billahi subhanahu wataala kenan shine saboda haka yace annahu idza kana fi ahli alkitab man abada at-taghut min dunillah fakadhalika yakunu fi hadhihi al-ummah man yaf'al dhalik yace in cikin yahudawa da nasara akwai mutane wanda suke bauta wa'annan gumakai kuma hallau akwai wanda Allah subhanahu wataala ya sa su suna bauta wasu ba Allah ba subhanahu wataala yace a cikin wannan al'umma dole za a samu wanda za su yi wannan to menene a a ga dalili karara la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin kharib la dakhaltum qulna al yahud wa nasara qala fadal kenan yace akwai wasu daga cikin al'ummata akwai jama'a wanda za su bi yahudawa da nasarawa shibran bi shibr wa zira'an bi zira' kenan wanda yake nihi ko wani abu in su yi sai in ka tarda a cikin wa'annan al'umma wanda suke yi kenan yana kwatanta wa'annan kawai babu zancen ai kaza da kaza a'a kawai bin yahudawa da nasara saboda mutumin in ya kai hali in ya kai daraja wanda bai da fahari da itizaz da addinin shi kenan dole duk wanda ya zo kake gani wannan mutum ya hika wannan kaza ya hika to dole sai in ka bi shi dole sai in ka bi shi saboda haka Allah subhanahu wataala yana so mutum yana da al'izza da addinin shi ba kawai kana gani wa'annan tunda wanda sun jirage jiragen sama jiragen ruwa jiragen kasa menene menene su yi wasu abubuwa suna da wani technology wanda ya huce namu kenan sun himu kuma sun mance wannan abu ne rayuwar duniya kuma Allah subhanahu wataala yana bada duniya wanda yake san shi wanda bai san shi kenan ba duk wanda aka bashi ba duniya kawai shi kenan shi ne wanda ya kamata a bi shi kuma problem yanzu ba a bi wa'annan su yahudawa da nasarawa a cikin ilimin shi na duniya za a karo a cikin duniya a'a ana bi shi na lalata su wanda suke yi duk wani abu na lalata in aka yi in an gwada dai an gani shi kenan zaka gani gobe wani yayi a cikin musulmi shine problem kenan mu bunmu da sunhuda bunmu da fandasiyon wanda zamu saya a bisan shi duk wani abu na na na lalata komin wannan nashi ba zama bi shi ba amma wannan yana so mutum yana da addini mutum yana da imani duk wani abu wanda ya zo ba zai zahzaha shi ba ba zai gusa shi ba a cikin hali wanda yake ciki saboda haka ya kamata mu musulmi mu koma wajen karatun addininmu saboda shi karatu yana bar mutum kullum komin wani asifa in ya zo kai ba ruwanka sabitin sibata aljibal kenan kamar dusi komin karhin iska bai iya ya gusa shi da wuri shi amma wanda bai da al'ilimi to wani zai zo ya kwarshe shi kawai ya ta yi da shi saboda haka yawa a cikin ya musulmi suna shiga wannan ya fita shi ya shiga cikin addinin nasara saboda me aka gaya mishi wannan fa in ka shiga zamu kai ka can France zai kai karatu zaka koma kaza ga kudi ga kaza zaka gani duniya amma in kai muwazana tsakanin duniyarka da can lahira wanda abu ne na da'im wallahi komin duniya in ya ce duk an mallakai maka duniya gaba daya ka bar addininka ba zaka bari ba wa'annan mutum biyu wanda suka zo suna hucewa wurin mutane wanda suna bauta a sanam nasu aka gaya ma mutum na farko ƙarrib ƙalin ma indi ma ƙarrib ganin ka ba wani abu albarkacin wannan gumki ya ce a ba zan ba da ya ce ban da ya ce to ƙarrib walau zuba ba ya ce ko guda ka ɗaukaka mishi kurba kenan kamar la mene ne za ce shi kenan ya ce ƙarraba fahallo sabilu can ya koma yana dan wuta kuma hallo wanda biyu wanda ya zo ya ce ƙarraba ya ce ma kuntu li uqarriba sai an li ghairillah yace ban taba ba da ba abu banda ubangiji subhanahu wataala kenan kurba saboda shi wannan kurba wanda zaka yi kamar Allah subhanahu wataala yace fasalli li rabbika wanhar shi kamar nahar ne kenan abu ne zaka yi kenan kana bai kaddama yani kamar abu wanda zaka kusa da shi wajen wannan abu wanda ana bauta to kuma wannan bai yiwa sai ubangiji subhanahu wataala shine yace ni ban taba bada ba abu wanda zai mishi wannan kurba sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne zan mishi qala fa darabu unqahu fa dakhala aljanna saboda wannan yana da ilimi yana da fondasiyon yana da wannan kenan baiwa ya yi abu ko a kashe shi ya yi haƙuri an kashe shi ya shiga aljanna shi kenan wancan kuma na yace banda wanda za a bada ya ce to ga shi da aka bada ya da bada shi kenan aka bar shi kuma ya mutu ya shiga wuta faman zuhziha anin na wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur kenan saboda haka wallahi in babu ilimi mutum komi kana iya kai sai ghurraka hayatud dunya kawai kuma hallau zaka ciga gaba da duniya kuma kaman da lahira shine zai koma daga karshe sababin shigowarka wuta kuma in ka shiga wuta to ka bata rayuwarka hal abada saboda duk wani na'imar duniya kama bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayuta bi ab'asi rajulin min ahli aljanna min ahli dunya qala fayughmaz fi an-nar ghams fayuqal lahu hal ra'aita min azabin qat fayqul la wallahi ya rasul ya rab ma ra'aitu azaban qat kenan duk wannan abubuwa jin dadi wanda zaka ji in ba akan gaskiya ba kake ba in ba a cikin addinin ka kake ba to karshen ta sai in kai nadama duk wannan zaka mishi to nan kuma yace wuqu'u shirk fi hadhihi al-umma kama kana fil yahud wa nasara min 'abad at-taghut shirka cikin al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wasu wanda suke hodi a mu a ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shirka mu duka 'yan aljanna ne kaza kaza amma al'amari ba haka ba ne lalle ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci wanda za su zo su sha a cikin haudihi sallallahu alaihi wasallam ana mala'iku ana hana su shi kuma manzon sallam yana ce ummati ummati ya aka gaya shi Allah subhanahu wa ta'ala yace innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san ba abubuwa wanda suka cokula addini kuma sun ce na addini ne kuma ba haka bane ba yace kai baka san ba me yasu ga yace suhqan suhqan bu'dan bu'dan kenan ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun zo suna bin sunnat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa'annan wanda za su shiga aljanna su sha a cikin haudi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa'annan wanda suke shirka billahi azza wa jalla a su ne masu nesa wanda manzon sallam shi da kanshi yake wadi yake suhqan suhqan bu'dan bu'dan قال محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم dole mutum sai in ka bayyana gaskiya in su 'yan mara gaskiya sun zo suna nan suna muku shirme a ku ba 'yan gaskiya bane ba ku ba kaza bane ba ku dole sai in ka bayyana gaskiya saboda me saboda shi in kai shuru kai mai gaskiya to da karshe wa'annan wanda ba san ba jahilai zai ce to ashe ku ne masu mara gaskiya su su wancan masu gaskiya ne kuma addinin Allah subhanahu wataala bai ya bukata mutumin kana shan wahala a bisan bayanin gaskiya saboda shi da kanshi wannan addini ga karara wa qulil haqqu min rabbikum gashi kitabullahi azza wa jalla ga sunnat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga hujja qawiyya kuma hallau babu zancen gashawa fi sai dai wanda bai son ya karba gaskiya saboda haka yawan mutane sun bi batil amma ba saboda busan ba gaskiya saboda haka yace annal jaza'i inma yakunu 'ala al-a'mal wa yakunu min jinsi al-'amal duk wanda ya yi aiki a cikin aiki ne aikin shi ba wani ne ya yi maka aiki a ce saboda wane ya yi maka kaza shi kai ne za maka azaba a'a azabarka a bisan aikinka wanda ka yi kenan ka yi aikin gaskiya aikin kwarai aljanna zaka shiga a'a ka yi aiki na shirka na batil na ka bi wasu abubuwa wa'annan to dole sai wuta zaka shiga Allahu azza wa jalla la yuhabi ahadan fi sultanihi wa fi mulki in kai gaskiya to zai baka in baka yi ba gaskiya kamar hallau kasiri to wa qawluhu na'am al-aya na'am kenan ahlal kahf ko su wa'annan bayan Allah wanda sun shiga a cikin kogo suka yi wannan shekara da shekaru kuma daga karshe wa'annan suka ce wa qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida su bayan Allah na kwarai kuma ga Allah ya sayar da su bil batil wa'annan wanda suke yi to sun ce to tunda al'amari haka ne kenan su wannan ya kamata mu musu abu wanda mutane su tuna da ibadarsu menene kenan a yi masallaci a wurinsu to shi makwantai ba wurin ibada bane ba ko ba haka bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum qubura kenan karka da gidajen ku kamar makwantai babu ibada a bisan shi babu sallah a cikin shi babu karatun qur'ani a cikin shi saboda makwantai babu ibada wajen shi to kuma hallau masallaci shine wurin ibada ko ba haka bane ba wannan wanda i'rabi wanda yazo yayi bawali a nahiyatul masjid kuma sahaba radwanullahi alaihim qam fazajaruhu manzon sallallahu yace da'uhu wa hariqu alaihi dhanuban min alma yace ku bar shi ya gama husarin shi saboda in ya tashi zai bata masallaci duka gaba ɗaya da husarin shi amma hikmatihi sallallahu alaihi wasallam yace a a ku kare shi hal ya gama husarin shi ya gama husarin shi ya ka yace subbu alaihi aw ahriqu alaihi dhanuban min alma azuba shi wajen husarin shi ruwa kuma ya kira shi yace ya akhal arab dan uwa balarabe yace wannan masallatai ba a gina su ba na husari da wayin nan abubuwa a'a an gina su saboda a yi mu amma abau Allah subhanahu wataala bauta a cikin su yace Allahumma aghfir li waghfir li Muhammadan wala تغفر لأحد من اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا saboda ya gani mutumin mai tausayi mutumin mai wannan wannan bai zage shi ba bai buga shi ba bal ya hana mutane a buge shi saboda haka wanda ya gani wannan shine ya kamata mutane haka ne da wannan siffa shi ne saboda haka ya ce Allah ka mini rahama kama manzan Allah sallallahu rahama amma kalkama kowa daga cikin sahaba wayannan saura kenan menene yake nihi nan yake nihi masallaci wurin ibada ne kuma makwantai ba wurin ibada bane ba kuma wayannan bayin Allah na kwarai su duk man amila salihan fali nafsihi waman asa'a fa'alaiha kenan wanda ya aiki na kurai nashi ne aikin shi ne ba sai in ka gina mishi ba masallaci a bisan kabarin shi ba sai in ka yi foton shi kana shetan ya zai ce katina da ibadar shi ba sai in ka mishi wannan abubuwa ba a'a saboda duk wani aiki na kurai nashi ne kai ma ka yi kokari ka yi wannan ibada kun gane saboda haka shi wa'annan wanda suka ce a yi ma manzan Allah a yi ma wa'annan a gina masallaci a wajen wa'annan bayan Allah na kwarai shi ne Allah subhanahu kenan yana nuna a cikin wa'annan al'umma ma zai zo wanda yana ma shirka billahi subhanahu jalla jalaluhu saboda haka komin salahan mutum komin kirkin shi komin shi ma waliyi ne cikin auliya illah ba a mishi masallaci a cikin wannan kuma masallaci in akwai kabari a ciki ba a yi sallah a ciki ba a yi sallah a ciki nan shi ne malamai suka ce in a masallaci ya rigaye binnan wannan mutumin kenan a hudda wannan wanda aka binne shi a cikin masallaci a kai shi makwantai a'a in kuma hallau shi aka fara binne shi kuma aka gina masallaci a'a a rushe masallaci a kai shi wani wuri haka ne malamai suka ce to wani zai ce to yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar ba suna cikin masallaci ba su wannan na tausi'a ne dama aka gina manzon sallam ina ne aka binne shi dakin Aisha ummul mu'minin kuma wannan yana da dalilin shi nahnu mashar al-anbiya nukbar haythu qubitna kenan wuri wanda Allah ya kama ranmu nan ne za a binne mu to kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qubida fi baiti Aisha to kuma nan ne aka binne shi kuma sahibai Abubakar wa Umar a cikin dakin Aisha ba a cikin wannan ba ne ba masallaci sai wanda aka zo a cikin tausi'a shine ya shiga a cikin wannan amma duk da wannan aka yi katanga uku saboda kal wani ya shiga yana so ya musu bauta saboda haka kuma hala hasa na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan kal wani yayi kuskure ya ce a tunda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma aka mishi a wannan yana cikin masallaci ne ma da ko malam wane ko wali wane a mishi shi ma haka kamar wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'natullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid قال يحذر أو يحذر على ما صنعوا kenan yana kiyaye mutane wa'annan aiki wanda Yahudawa da Nasara su yi kenan bai kamata ba mutum ya gina masallatai a cikin makontai ko yama ko abin ne wani wanda ana gani shine salihi ne a cikin masallaci komin salah naka ko komin fasad naka in aka saka a cikin masallaci me zai kara maka yau mutum ya mutu shikenan sai aikin shi wanda yayi kafin ya mutu na'am sai da kai abubuwa wanda zaka samu ladan shi bayan mutuwarka idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa illa min thalath waladun salihun yad'u lahu aw sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi to a yi kokari a yi wa'innan abubuwa guda uku in kai malami ne ka yi kokari ka karanta mutane ka musu al'ilimi ka yi mishi bayani kaza kaza kaza iliminka wannan ko bayan mutuwarka kana amfani da shi duk wanda ka koyar mishi duk wani abu na alheri wanda ya yi kana da kamasho a ciki kuma kuma hallau ka yi kokari kuma hallau yaranka ka sa mashi tarbiya ta tarbiya ta kurai in baka yi ba haka to kenan zaka san duk wani abu wanda ka bar shi haka zaka tarda shi to kuma an abi sa'id صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم خصوا الكفة بالكفة حتى لو دخلوا قالوا يا رسول الله نعم nan wannan shine hadisi wanda na kawo na farko wanda na zo bisan bayani ayata fari an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum zaku bi hanyoyi wanda sun huce ku hazwal quzzata bil quzzati kenan kama akwai fi riwaya thaniya da tawana sana makana qum shibran bi shib wa zira'an bi zira' kenan duk wani hali wanda kawai suka bi duk wani kogo wanda suka shiga yace hatta law dakhalu juhra dab dab menene dab damu ko sun shiga a cikin ramin damu sai in ku bi su kenan kawai alama ne na kawai ku kawai buku da wata hali su ne kawai gabanku su ne kawai dalilanku su ne kawai duk wani wuri wanda suka shiga sai in kun shiga sun kun bi su shine yace hatta law dakhala juhra dabbin da dakhaltum qalu ya rasulullah su ne sahabban suka tambaya al yahud wa nasara wa innan wanda sun huce mu wanda mu ne da karshe zamu bi su haka su ne yahudawa da nasara yace in ba su bane ba wane ne kenan su ne kenan yahudawa da nasara kenan wannan yake kwatanta tunda yahudawa da nasarawa su ne wanda suka kawo shirka cikin wannan al'umma su ne wanda suka bauta abubuwa da yawa ba ubangiji ba kenan shirka kuma hallau manzon sallallahu yace ku kuma hallau zaku bi wa'annan yahudawa da nasara kenan shirka cikin wannan al'umma ba zai kare ba za su bi za su yi shirka hal satar da ubangijinsu amma a cikinsu kenan ba duka ba kenan akwai wanda za suna cikin gaskiya la ya durruhun man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala zalika kenan akwai wasu wanda duk wani abubuwa wanda ana yin shirka da wane ne wane ne su kawai bara'o da cikin wayannan abubuwa hal su tarda ubangijinsu ranar tashi kiyama na'am sallallahu alaihi wasallam ما زوي لي منها نعم آه.
وإني سألت ربي لأمتي ألا يدركها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا يدركها بسنة بعامة وألا يستنبط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولم يجتمع عليهم م- من بأقوالها نعم.
حتى يكون بعضهم يملك بعضا وي- ويسبي ويسبي بعضهم بعضا
ورواه البرقاني البرقاني البرقاني في صحيح وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي المشركين وحتى تعبد فئة فئة فئام من أمتي الأوثان وإن وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه أنه نبي لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى Mm. To, a cikin wannan hadithi, hadith Thauban, hadisi dogon hadisi ne. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da bayanai da yawa ya ce, Inna Allah zawaliyar ard fara'aitu mashariqaha wa magharibiha wa inna ummati sabilu mulkaha ma zuyali minha وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمد عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ثم في زيادة قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون من أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده ولا تزال طائفة من أمه أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خازلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تو أتكين ونن حديثي ya ce akwai abubuwa da yawa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala jama'a lahul arda hatta afsara mulkuhu ila aina ya kuma wannan alama ce ta alama ta nubuwa kenan ya nade maka kasa halka gani karshen mulkinka ina zai kai ba saboda wa'annan malamai wanda suke hodi wanda ya ce Allah ya nada mini kasa kullum ina sallah makka abu ne bai yi wa ko ba haka wani sahaba manzan sallam a yaman ba su isa ba su ta yi su yi sallah a makka su dawo a salawatar hamsin ba shi ba ma tsakanin makka da madina duka kilo nawa ne ba shi ba ma duka wannan wanda suke kusan makwabtan wannan ah, makka sai dai ka tashi musamman ka tahi tahiyarka saboda ka yi sallah amma baiwa a ce mutumin an naɗe mishi kasa hal ya tahi ya yi sallah a makka ya dawo sai wannan eh, wanda Allah subhanahu ta'ala ya bada annabe shi ya nada mishi kasa hal ya gani karshen mulkin ka- mulkin shi ina zai kai to قال وهذا خبر وجد مخبره kenan haka wanda Allah subhanahu sallam ya hode haka ne ya samu saboda a lokacin shi gashi can arum gashi furs duka ina aka kai hari hal aka kai kasa wannan al-daulatul islamiyya ya kai can kenan Allah ya ce kuma hallau otitu alkanzaini kenan alkanz alli huwa ma yuktanaz wanda abu ne kana iya ka ajiye shi sama abu ne mai daraja saboda haka shine alkanzaili al-zahab wal fidda yace farisawa da rum kenan kowa ya yana da wannan zinariya da azurfa kenan Allah ya kai mulkin shi hal ya mallaka wannan zinariya da azurfa wa'annan hu su wa'annan wanda suke amfani da zinariya da azurfa kuma musulmi lokacin manzon salaf suna amfani da zinariya da azurfa ko ba su yi amfani a cikin daular islamiyya suna amfani da azurfa da zinariya ya wannan zakat almal a cikin mai ayyana fita zahabul fidda lokaci babu kudi in ba zinariya ba da azurfa ba yawwa kenan da zahab da alfidda shine kudin shi har yanzu in ana so a hudda zakka sai an gani yaya azhab saboda a san wannan dukiyarka ya kai nisab wanda zaka hudda zakka ko bai kai ba kenan dole za a yi mukaran da zahab da zinariya kenan yawa to amma abu wanda yana da muhimmanci ya ce shi manzan anasallam ya tambaya kal ya sa kafirai su zo su kashe mutane har su gama su ya ce kuma allah ya ba su amma ya ce zai yi muku tsakaninku fitina ko musulmai kuna kashe kawunanku daban-daban kuma wannan al'amari yana nuna musulmai sun bar addininsu musulmai sun koma jahilai su karatun addininsu saboda duk wanda yana karatun addininsu kuma yana da ilimi baiwa ya zo ya kashe dan uwan shi musulmi ah كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دوكيه شي kanshi da duke shi kiran jinin shi kiran kaka kashe shi kuma duke shi kalka dauka shi sai ba wace haƙƙin ha irduhu kenan eh mutunci shi kenan kal a ci mutunci shi sai a shar'ance kenan wannan al'amari yanzu mutane suna yi amma da gaske ne kuma ba jahilci ba ne ba in ma jahilci ko ko a shaitano istahwaza alaihi ko shaitan ne ya fi karfinsu saboda shaitan shi yaran sai da Allah qalafa bi izzatika li ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin yace dukka za a badda su sai dai bayinka na kwarai wanda suna bin sunnaka da al'amarinka kenan saboda haka ya kamata mutane su koma wajen addini kuma hallau ya ce manza sallam ya yi tsoro a wajen al'ummashi wa'innan malamai wanda ba su kai ba cikin ilimi wanda za su hau wannan al'amari al'a'imma al-mudulli zarika bil hadith manzon sallam yace inna allaha la yaqbud al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah bai kama a ilimi haka ya hudda daga kawunan mutane kawai shikenan a'a qala inna ma yaqbud al-ilm bi qabd al-ulama yana kama ilimi da mutuwan malamai yau malam wane ya mutu gobe malam wane jibi malam wane haka qala hatta idza lam yabqa fil ardi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan in ba malamai yanzu kuma hallau ya zo lokacin aljahilai kawai a kama kai malam wane a mishi daraja kuma shi bayyada qala fasu'ilu fa aftau bighairi ilm an tambaye su kuma in sun ce ban san ba zai gani kawai kamar an rage shi sai a daraja shi to kawai ya bada amsa kawai haka a jahilci qala fadallu wa adallu sune wa'annan malamai almudillin sune wa'annan malamai masu mara gaskiya saboda haka wallahi amana ce Sheikh al-Islam yana da kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin muwaqqi'in kenan wanda yake sa sinya yayi sinye kambashin ubangiji kenan in ka ba da amsa cikin tambayoyi na addini kenan kamar kai ne ka ba da sinye kenan ka ce haka ne tabbas wannan al'amari na addini ko tabbas wannan al'amari ba na addini ba ne ba kenan kamar ka ba da sinye kenan an tal'alimu al'ulama'u warisatul anbiya kenan kana ba da sinye kenan kai ka yarda wannan al'amari na addini ne kuma al'amari kenan daga karshe kai ne zaka san saboda haka wallahi malamai su yi tsoron Allah so duk wani abu wanda suke so su yi ya kamata ka koma ka diba in ba haka bane ba ko wani ya gaya maka babu wanda bai kuskure in mutum ya yi kuskure ranar wanda ka gane wannan al'amari ba haka bane ba ya kamata ka huta ka bayyana mutane ce wallahi ranar kaza nayi magana a bisan amari kaza kuma da karshe ya na samu gaskiya shi ba haka bane ba ga gaskiya kaza kaza kaza in ba kai ba wallahi ratta shi kiyama Allah sai in ya tambaye ka kuma duk wanda ya bata da wannan hanya sai Allah kana da kamasho a cikin zunubin wa'annan mutane To, to menene wannan alaka wannan babi da da cikin anwani na wannan hadisi da anwani nan yace wala taqumu sa hatta yalhaqu hayyun min ummati bil mushrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al awthan yalhaqu hayyun min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu fi amin min ummati al-awthan kenan wasu zasu yi bauta gumake a cikin al'ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kuma hallau su tahi su koma tare da mushrikai to kenan kuma mu wanda muka cewa babun ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma ya'budu al-awthan kenan suna bauta gumake saboda haka wannan kenan yana nuna wannan hadisi duk da abubuwan da ya yi magana mazawa salama bisa shi abubuwa da yawa ne amma karshenta su wa'innan wanda suke bauta wa'innan gumake wanda suke ba ibada gumake to zamu saya daga nan kuma haza wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammad وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته